أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد lillahi rabbil alamin yan uwa da muke tare a wannan shafi mai albarka ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu gode Allah da ya sake gwada mana wannan rana muka zo domin mu ci gaba da karatunmu wanda muka tafi hutu tun kafin wato azumi karatunmu karatu mai daɗa ɗarai a cikin wasiƙun shobra a maulanmu shobra da galanu sha'abul fatihi sha'abul fatihi a radiyallahu anhu ya tara mana ya ce a fasulun ar-risalatu as-sabi'a ashara min al-wasaya yace fasali kenan wanda yake ɗauke da wasiƙa na goma sha bakwai daga cikin wasiyoyin shehu. Ya shehu Ibrahim yana cewa Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi hakka qadrihi wa miqdari lazim. Ya shehu yace Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين سيتي والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح وصحابته الأكارم أما بعد شو باين ياي wannan gujiya da kirayi wa Allah da salati wa manzon Allah har su biyu da zuwa sahabbansa da mutan gidansa sai ce fa ila hadratil akil fadil wal imam wal imam al alimi al amili al wali al kamili baqiyatul salaf al haji abi bakr bin shaykhina al hajj assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shehu yace wato zuwa ga halaran ɗan uwa alfadil ɗan uwa wanda yake wato ɗan uwa wanda yake ne mafifici kuma jagora kuma malami kuma mai aiki da iliminsa kuma waliyi cikakke wace sauran mazan jiya shine baqiyatu salaf sauran mazan jiya alhaji abubakar yace wanda shine ake kira alhaji abubakar wanda bin shaykhina bin shaykhina alhaji dan shehunmu alhaji yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shehu yace bayan wannan sallama yalihi ilam bi usuli kitabika wa farihti bihi farhan ala farhin لما تضمن من نصيحتك لي في الله وفي رحمي فجزاك الله خيرا شبرا رضي الله عنه yace ma wannan babban shehi yace bayan gaisuwan nan yace kuma sanarwa ta biyo baya ya zuwa saduwan wasiƙanka zuwa gare ni yace wasiƙanka ya zo ya sadu gare ni kuma na yi farin ciki da shi farin ciki akan farin ciki yace limaza yace sabila da abinda wasikan ta taro na nasiha da kamun kaji ta shugaban fa bawan Allah gun shugaban ne yake ci wannan bawan Allah ya masa nasiha shi ya sa shugaban ya farin ciki kan farin ciki sabila da abinda wasikan ta taro na wasiqa min nasiha tika li na wasi nasihan da kamun fillahi kamun wasikan a nasihan dan Allah wa rahimi dan zumunta فجزاك الله خيرا شو يتي الله يساك مكا دع الخير نعم شو يتي أما ما ذكرت ما ذكرت أصلا أما أبنك أنبتا إيه أما أبنك أنبتا ما ذكرت أبنك كفتا في أهل الطيب جس جس cikin mutanen ɗaiba jaz wannan gari kenan da shi shehu yake shehu yake faƙar ka tafki ilayhin kitaban bi mujarradi usuli barawatika shi wace ai na riga na rubuta musu wasiƙa da zaran isowan wasiƙanka ni ma har na musu wasiƙa na tura musu ma'ana wato yayi wasiƙa na gaya ma shehu Ibrahim halin da mutanen ɗaya bajas suke ciki to he ya sake wasiƙa ma shehu kamar na tuna masa wannan magana shi da shi ai daga zaran lokacin da takardanka ta zo wasiƙan ka ni ma har na rubuta musu wasiƙa na tura musu in shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu وعلم يا أخي أني دائما مشتغل بالأمر بالمعروف تاجب شو براي رضي الله عنه يسي كسني ni fa koyaushe da'iman ni koyaushe dare da rana safa da yamma ruwa da iska in ji shogara ni da'iman mustajidin bil amr bil ma'ruf ni mai shagala ne da umarni da aiki mai kyau da kuma hana mummunan aiki kullum ni aiki na kenan shogara shi halifan manzo Allah ne shi yasa yake ce ja'altuka ya khairal anami sakiran wa kullu zamani kad araka mujira yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yace na sanya ka ka zumo mun na sanya ka ka zamo mun wato na zamo ni jakadanka ne eh ni jakadanka ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowane zamani ina ganin ka kuma kai ne mai taimako na wa kullu zamanin kad araka mujiran kai ne taimako na ne inji shehu radiyallahu anhu idan yara ka shi yasa kullum shi yace a cikin amur nake da al'amari umarni ne da aiki mai kyau da hana kuma wato wallahi anil munkari da hana kuma mummunan aiki shi aikin shehu ibrahim kenan radiyallahu ta'ala ne yace kullum ni ne shagala ne da haka bilisani da haccena wa kalami wa kauli da zantattukana wa fi'ili da aikina ni in umarni ne bilisani wa kalami wa kauli wa fi'ili duk wannan abu hudu ne shehu ibrahim radiyallahu yace ni a cikin umarni nake da aiki mai kyau da kuma hani da yake mummunan aiki da alkalami na da rubuta na na gaya mun mutane na da su lalace yanzu da rubuta musu in gaya musu saƙon Allah da na manzon Allah in kuma a kusa da ni suke yanzu zan yi magana shine bilisani da harsena wa kalami da alkalami na da rubuta kenan tura musu wa kauli da zantattuka na abinda duk za a ji ya fito daga baki na wa fi'ili da aiki na ni duk akan umarni ne da aiki mai kyau da hani da kuma mummunan aiki inji Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yace la ahmilin nasa illa ala taqwallahi bi sirri wal jahri ni bana tafiya da mutane inji Shehu Ibrahim sai akan mene sai akan tsoron Allah zahiri da baɗi ban yadda mutum ya zo cikin mutane ya gwada musu Allah a ba'ini kuma ya ta saban Allah ba a ɓoye shi yake ban yadda ba wannan ha'inci kenan ya zama yuhadi'una Allah wa yuhadi'un yuhadi'una Allah wallazina amanu kenan wa ma yuhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun kenan kamar yadda Allah ya sifanta halin munafikai suna yaudaran Allah da muminai idan suka zo ce sun yi imani Allah ya ce ba su yaudaran kowa sai kawo kansu to shi yasa shi duk maganarsa ya kaji ya ce fi sirri wal jari a zahiri da ɓoye ni aiki na kenan ba na tafiya da mutane ba na ɗaukan su sai akan tsoron Allah zahiri da baɗi saboda ɗariƙan ba da wasa aka gina ta ba dan da da son zuciya ne da yau ta rushe bin tisali awamirhi da misaltuwa da umarnin Allah eh wacce na gina wahihi da nisantar abin da Allah ya hana duka zahiri da baɗi ni aiki na kenan ji shobrai radiyallahu ta'ala anhu wacce na lissalati lissalawati da hamsi da kuma taruwa da kuma taro don salloli guda biyar ɗin nan a cikin jama'a kullum mun fara mun zo masika sai shi Ibrahim ya kawo wannan rukunan musulunci guda biyar ko ya kawo su duka ko ya kawo wanda kullum ake ita da sallah a wani waje kuma duka ya haɗa su shine yace wacce ma'i shine ni aiki na ban ɗaukan mutane sai tafe dan taruwa wacce ma'i bis salawati hamsi dan taruwa da salloli biyar a cikin mutane wa qira'atul wazifati da kuma karanta wazifa shi ma a cikin mutane wa zikirin layi sirran wa jaran da kuma zikirin Allah zahiri da boye zahiri da boye an gane wa tilawatul qur'ani da kuma karatun alqur'ani ni ba na fitiya da mutane sai akan wa'annan abubuwa wal amali bi qalbil halali sai kuma aiki dan neman halal ban yadda mutum ya zauna ya dinga ha'intan mutane ba wannan bai tafiya da arda inji shobrazi radiyallahu ta'ala anhu muna tare sai ci famanin tasal amri duk wanda ya misalci da al'amari na to fala ya shagil illa bi haza duk wanda ya shi almajiri na ne shi halifa na ne yawa shi wakili na ne to baya shagala sai da wa'innan abubuwa nasiha wa mutane da hacce da zance da aiki da kuma alƙalami da kuma taruwa da sallah cikin biyar da wazifa da zikiri Allah a ɓoye da karatun alƙur'ani da kuma aiki don neman halal shi yasa duk wanda zaka ga suna wani aiki wallahi ba san wane ne Shehu Ibrahim ba zaka ji wasu kwata kwata hanyar da Shehu Ibrahim ya bi daban hanyar da suka bi daban Allah ya kiyaye da sai shi yace duk wanda ya misalci da wannan a faman faman faman imtasala shine faman imtasala amri duk wanda ya misalci da al'amu da umrina to fala ya tajil illa bi azab baraka ya ce galibai da wannan to wanda bai ce gali kuma da umurni shi Ibrahim ba fa to da kaga aikin sa gaba ɗaya ya saba da wannan to dama ba aikin shi yake ba radiyallahu ta'ala anhu sai shi yake wa man lam yamtasi amri kaji ko duk wanda bai faltu da umurni na wannan ba to fa ma ana bi shahidi saifi to ni fa ba umurni ne da ni yaki ba duk wanda kaga bai umurni bai misaltuwa da irin wannan to ni fa ba umarce ni da takobi ba ma'ana shehu ni dai na faɗa na faɗa Allah ya so da halitta sun sai da bayin Allah sun sai da ba umarce ni takobi ma ma'ana ba amun umarni ne yaki ba da duk na yaki wa'inda baya umurtuwa da irin wannan al'amari da ni gero duk wanda baya sallah dan yaƙe shi duk wanda baya zikiri dan yaƙe shi yace to ba amun umarnin yaki ba shine ma'ana ma'ana bisaidi saifi saifi wa ma ala rasul illa al balagul mubin babu abin da yake kan manzo sai isar da aika a sarari ليس عليك هديه ولكن الله يهدي من يشاء haka Allah ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shiriyanka baya gare su shiriyan su baya gare ka kai dai aiki abin da yake kanka isar da sako duk manzanni abin da yake kansu isar da sako to shi wuce ni ma babu abin da yake kai na sai isar da sako irin yadda aka gaya ma wato ubangida na abun koyi na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai shi Ibrahim yace قال تعالى لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يا جاء ممجمنتين الأمر مجاورم شين أنه محمد صلى الله عليه وسلم يسيو مسا وما أنت عليه بجبار كي بكزمو أبن تيلس تاوى أتنصبا آه كافري بأتي أن تيلس تاكهي سنبيكا دولبا آه ناك إسد ساقوني وند الله يعني فايز لي شي كينا ko yaƙi da muke faɗa annabi yayi ai ba yaƙi dan mene dan abi shi bane a tara kai ne kare kai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce masa a wani ayan fa zakir bil qur'ani man yakafu id kai wa'azi ka tunatar da alqur'ani kai wa'azi da alqur'ani ma wanda yake tsoron azaba na wanda yake tsoron azaba na ka masa wa'azi da alqur'ani amma wanda bai tsoro ka bar shi ka bar shi aikata abin da ya gada wa qala kuma Allah ya sake faɗa wani ayan yace masa fa zakir innama anta muzakkir ka yi wa'azi ya Rasulallah iyaka dai kai ne wa'azi ne amma ba ce dole mutum sai ya bi ka ba to shi ma shi yana ta misaltawa kansa kenan duk wanda ya zo yake shi na shi ne ga umarnin da shi ne shi ma umarnin jagoran mu ne annabi Muhammadu shi ma umarnin Allah ne dama inda abin take komawa ke wanda kuma bai yi ba shi kenan ya kyale shi ma na bisaidi sai ni ba ma abucin takudi bane ba a bani takudi ne yaki ba لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر الله يأتي واتو آه كيف كزمو لست عليهم كيف كزمو أكينس بمسيطر واتو ب ميتاتوني أبا كيف بعفوا مسيطر أبو دور أكينس دولي سنجيك أبا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف وأزين وقال يأتي قد جاءكم بصائر من ربكم basirori ya zo muku daga ubangijinku faman absara fa linafsihi duk wanda ya gane to makansa ne waye wanda ya ga gaskiyar da annabi ya zo da shi makansa ne ga hujjoji nan dewa basair daliloli abubuwa a fili da bin Allah da wa'azozi da fili da hujjoji faman absara duk wanda ya gani fa li nafsi makansa ne wa man aniya wanda ya makantar da kansa fa Allah ya jiddima makansa ne wanda yake daukan maganar shi Ibrahim makansa ne wa ma ana alaikum bi hafizi ni ba a turo na kan ku sai na kiyaye ku na shigar da ku ba shi Ibrahim din na faɗan abin da ga manzo Allah shi ma da ita yake aiki in baka ba bare yaƙe ka ba bare tilasta ka ba in ka bure shi kenan shi da ya gaya maka sakon Allah da manzo Allah in baka ba shi kenan kuma wannan har irin masu zagin shehu har masu zagin shehu to ga yanda shehu ya dora mutane falhasilu shehu ya ce abin da yake da ya tabbatacce shine la alu juhudi fi nasihati man yasma'u nasihati shehu yace ba na gusar da kokari na cikin nasiha ma man yasma'u nasihati ni ibadillahi duk wanda yake jin nasiha na daga cikin bayan Allah shi Ibrahim yake ba na gushewa ba na gushewa ina ne masa nasiha wallazina wallazina sune wannan da ya sama una li suke ji gare ni abinda na faɗa la yara fihim ko la yara fihim ba a gani a cikin su wala yasma'u ba a ji gare su illa ma yardallahu wa rasuluhu eh sai abinda Allah yake yadda da shi Allah annabi ma yake yadda da shi duk wanda yake bin nasiha na to da ka ga ba a ji a gurin su wani mummunan magana sai maganan da Allah ya yarda da shi sai maganan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi kuma ba a ganin suna wani mummunan aiki sai aikin da Allah ya yarda da shi kaga tun anan a duniya an ware magoya baya an ware magoya baya an ware wanda ba sa ji da shobra da dala ne ce sai ce wa mallam ya sma'ali duk wanda bai ji kuma abin da nake nasiha na ba walaisa baini wa bainahu shay'un babu wani abu tsakani na ni dashi duk wanda bai ji irin wannan umarni na Shehu Ibrahim ba yace babu wani abu tsakani na ni dashi karma alayira ya rubi kansa kamar yadda shawarar wasu ko yake ce ina shaida wa Allah ina shaida muku za ka dariƙan nan ba da wasa aka yi ta ba in dai kana bin abubuwan da Shehu Ibrahim yake to a dariƙan sai ka zumo daga cikin khasatul khasa wanda zaka ga sadatin suna addu'a cewa Allah ka sanya mu daga cikin khasatul khasatul khasat shine Allah ma anna min khawati ahliha ka sanya mu daga cikin zababbu a dariƙan ma akwai zababbun zababbu haka ake so mutum ya zama ba ka zama a cikin gama gari yan dariƙa ba a ka yi kokari ka zama daga cikin khasatu zababbu masu koyi da aikin shau masu koyi da irin zantattukansa da abubuwan da ya faɗa kamar yadda a kun baya muka faɗa yana ce a safiya sai salatin fasi dubu shida da yamma ma sai dubu shida kaga wannan ka zama ainihin tafiyayi ce kaga a duk kuni kana salatin annabi dubu goma sha biyu a duk kwana goma kana salatin annabi dubu ɗari da wajen ashirin kake a duk wata guda kana salatin annabi wajen dubu ɗari uku da sittin kake ka gani dubu ɗari uku da sittin a duk wata in ka haɗa wata uku fa kaga wajen dubu ɗari tara take salatin annabi wajen dubu ɗari tara ya kai ma da talatin ina tsamman kaga wajen miliyan ɗaya ba ka ɗan kai to a shekara nawa da kai to wannan fa suna almajiran shi Ibrahim fa to inda ake inda ake so mu zama kenan Allah ya samu daga cikin su masu himma wannan su ala kismai shi Ibrahim ce mutane fa kashi biyu minhum man talaba Allah war rasula a cikin sa ko wanda ya nemi Allah ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah yake so ya samu da manzon Allah ka san ko me neman Allah ba da wasa ba shi yau kana son ganin shugaban kasan garin ku duk wanda kake ya masa shugaban kasa kake son gani to lalle fa jan aiki to ina kuma kana son ganin Allah Allah kai kake so ba ba gani na ido ba Allah kai kake nema kake so ka same shi wa minhum akwai kuma a cikin mutane man la yadlubu illa nafsahu wa shahawatahu shawaki a cikin mutane kuma akwai wanda baya neman komai sai nan ransa yake nema da sha'awoyinsa shi kullum abin da ransa ta sha'awa masa ta kawata masa ita yake bi kullum ransa ita ne ubangijinsa shi yake ce akwai wanda yakan dawo ya zama abdu nafsa abdu nafsihi bawan kansa bawan ransa sai abin da ransa ta sashi shi shi kuma duk mai neman Allah to yayi gabar ita kuma son zuciya ta yi yamma ba su haɗu ba kwata-kwata shi ne za ka samu daga sufaye wani ma halal ne fa halal ne inda ya aikata in ya jiransa ta raya masa yi sai ya ce bare ba sai ya canza ta da gudun kar a dinga biye marai ita mai yawan umarni ne innan nafsal amma su bi su'i mai yawan umarni ne rumuna aiki daga halal ɗin wata ran sai ta fake ta karkata ka sai ta kai ka haram shi yasa su bayan Allah ba shi da zaɓi sai abin da Allah subhanahu wataala ya yi umarni a kai shine zaɓin su wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati إذا قال الله ورسوله أمره لن تكون من خيرتم الأمرين شيني أبو الله الله يسفر في سورة الأحزاب فشيوك يشيك إبراهيم يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم آياتي من كان هجرته إلى الله ورسوله duk wanda ya jiransa ta zamo zuwa ga Allah ne da manzansa shi Allah yake nema da manzo Allah fa hijratu ila Allah wa rasulihi hijransa zuwa ga Allah ne da manzansa wa man kana hijratu li dunya yusibuha wanda kuma ya zamo yana yi hijiransa ne ga duniya don ya same ta au imra'atin au imra'atin ko dan mata ya tazawwajuha ya aure ta a wani ruwa shi shi ba to fa hijratu ila ma hadara ilayhi hijiransa yana daga abin da ya jira zuwa gare shi ya yi jira ne don ya auri mata ba don Allah ba wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi lokacin da sahabbai suka yi hijira zuwa aka ta hijira zuwa Madina to an ce wasu ba su yi hijira ba sanda suka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara sa mutanen Madina ya haɗa ɗan uwantaka mutanen Madina wani na sake matansa wani aura to yau suka fara hijira wani kuma aka ce a akwai wani bawan Allah ne wanda an yi an yi hijira ya ki su da wata bata mata da yake so zai aure ta tana zaune a Makka kuma in sahabi ne mai imani na gaskiya da yi hijira ba ta da annabi ya tafi ya tsaya don wannan soyayyar mata din sahabi ne fa babba to shine sai lokacin da ta yi hijira da ya ji labarin ta bar Madina ta yi hijira ta bar Makka ta yi hijira zuwa Madina shi ma sai hijira to aka ce da annabi ya ganshi shine a hudu ba ka san usulubi tsari ni kira na manzo Allah baya kama suna to sai annabi ya ce duk wanda ya hijira saboda Allah da zuwa ga manzon Allah to hijiransa saboda Allah ne da manzon Allah duk wanda ya hijira kuma dan duniya ne ya samu duniya wai samu dukiya kenan wanda suka ji ana bada jari au imra'atin yancuha ko kuma mata ya aure da koyar ta zawwajuha a wannan ruwaya da shi kawo dan ya aure ta da shi ce fa hijratu ila ma hajar ilayhi hijiransa ba dan Allah bane ba dan manzo Allah bane dan wannan matan ne to wannan hadisi ana yin sa ne annabi ya gwada mana kololuwan jarumiyya duk abin da zaka yi ce dan Allah kamar yadda shehun ya faɗa mutane kashi biyu ne da zama daga cikin wanda suke neman Allah suke neman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ne ka zo kamar yadda muka faɗa kana son ka ga shugaban ƙasan garinku sai aka ce sai ka cika takardu sai ka zo da kaya kaza sai ran kaza duk abin da aka faɗa da ka cika to ina ne neman Allah sai ya laka mu gyara tafiyan mu tafiyan nan ba da wasa ake yin ta ba yi tafiya har Allah ya dade mu har mu ma mu hau matsayin da zamu dinga jawo su muna dora su Allah ya samu daga cikin haka shi yace wallazi khadaba maryam jas bini mutar jor wala tansani fi sali da aisha shi yace wannan da ya nemi da wannan sai ya ce to wanda ya nemi auren wannan ita Maryam Jos to sai shi ya ce wala sani kar ka manta ni fi salu da ayi ta cikin addu'an ka wanda take mai kyau wai zal ta kaina idan muka haɗu nukhbiruka bi haqiqatil hal shi ya ce dan baka labarin ainihin haqiqanin al'amari yanda yake wassalam amin ce tabbata gare ku to a wannan wasiƙa anan ta ƙare sai da mu shiga wasiƙa wanda take mai tsayi shine wasiƙa na goma sha takwas wanda a cikin ta damu kwana abinda muka karanta a ciki damu tsaya a kai saboda da ita tana da tana da tsayi da zantattuka tsewa a cikin ta shi yace a arsalatu asamina ashara min alwasaya wasiqa ta goma sha takwas daga cikin wasiyoyi da shi Ibrahim ya bar mana yace alhamdulillahi allazi manna ala ahli tamkini wa tahqiqi bisayri ala jaddatil haqqi wa sawa'i tariqi shehu yake godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya mana baiwa wanda ya baiwa a bisa ma'abuta tabbata da tabbatarwa wanda sahabi tamkini shine ma'abuta tabbata cikin bin Allah eh wata haƙiƙi da kuma tabbatarwa bisai ala jadatul haƙi da tafiya a bisa ƙoƙari na gaskiya wasu wa'i ɗariki da kuma hanya wanda take madaidaiciya شويك والصلاة والسلام على المرشد المؤين الشارع الأمين القائد yace tsira da amincin Allah tabbata akan mai shiryarwa mai kuma taimako wanda yake mai shar'a wanda yake mai shar'antarwa wanda yake amincacce mai faɗi wanda baya ƙarya shine annabi Muhammad kenan shine amincacce a shari'i wanda kuma mai shari'a na adalci wanda yake gaya wa mutane abinda Allah ya faɗa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa haddisun nasa bima ya samu ku yi zance da mutane da abin da suke ganewa ku yi zance da mutane da abin da suke ganewa ashe ba burgewa ne mutum ya zo ya wai shi ya yi targetin askari ya zo ɗauko wasu maganganu yana faɗa ma wasu bayan Allah maganar da yake ɗaga hankali wanda zai gurɓata mutane imani ya zai jefa mutane ma cikin halaka irin maganganun da yan hakika suke na su'ul adabu wa Allah magana na kafirci to ko da magana na ma'arifan ne ma da gaske na gaskiya na ma'arifan na bayan Allah na gaskiya da ga suna cewa duba littafin sufaye kamar yadda shi Usman yake faɗa yace haramun ne mutum ya ɗauki littafin sufaye bai san ka'ida ta maganganun su ba haramun ne ya ɗauka ijma'in haramun ne kamar saban Allah kamar shan giya ne da dai ga abin da ya fi ƙarfin ilimin sa bai kai kuma ya gane ba to na bayan Allah fa kenan na gaskiya ballantana kuma wannan na shirman mai nan na saban Allah to annabi ya ce ku yi magana wa mutane da abrihil an sirrihil al-maknun yace yaddan Allah ta tabbata mafi girma ga sirrin annabi wanda yake wato mafi a sirrihi almakanunu wanda yake abin tabbatarwa wannan sirri din sirri wanda yake almakanun abin tabbatarwa sahibul maqamil makini yace ma'abucin wato wato matsayi wanda take tabbatacciya shine annabi Muhammad wa ala alihi al-afdal da kuma mutanen gidansa mafifita fariqu fariqin afdalin fariqi sune mafifitan jama'a wa ashabihi da kuma sahabbansa almu'tasimina bi hablihi wanda suke ruko da igiyan Allah da igiyan manzon Allah alwasiqi wanda igiya wanda take wato igiya ta aminci wa ba'd yake bayan haka fa salamun yace aminci yace fa salamun ta ta'addaru addar bi shazi ashbahil muhibbin wal arwahi Shehu Ibrahim ya ce gaisuwa ta tabbata gaisuwan wanda ta ta'addaru wanda take tashin kanshi taron wato kanshi ya zama gaisuwan tana tashin kanshi da kai da tashin kanshin zuciya irin na masoya eh wal arwahi da kuma ruhohi ta zama tana tashi da zuciyan masoya tana ƙara musu kairi wannan gaisuwa ta tabbata ga wani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yazilu ma gasha qulu wato ma gasha wato qulubahum yace kuma gaisu wannan gaisuwan ta gusar da abin da ya lulluɓe zuciyar masoya abin da ya hana su kusanci da Allah to wannan gaisuwan ta lullu ta yaye wannan abin da ya lulluɓe zuciyarsu min alhumumi na damuwoyi eh wal akrahi da kuma nashaɗoɗi ila kafati man man tajaka min al-iswani al-muntasibina sunwani gairu sunwani shau Ibrahim yace wannan gaisuwa kuma don da ta yaye zuciya dinnan wanda ta tabbata ga annabi ta yaye zuciyan abin da ya lulluɓe zuciyan masoya na damuwoyi da wasu nashaɗoɗi ko wasu shagaloli yace to gaisuwan kuma ta take tashi zuwa dukkan wanda suka jijjiga suka zamo tsayu a cikin ƴan uwa masu danganta kai gare mu tsara bayan tsara tsara bayan tsara wato har zuwa zamani irin wannan namu alhamdulillah wa khususan al-afad al-afdal al-afdal al Shobrayin musamman masu fifikon ɗabi'o'i wanda ɗabi'o'in su zaɓaɓɓun ɗabi'o'i suke ɗauka shi a cikin ‘yan uwa ɗin. Yace musamman zaɓaɓɓu manya masu ɗabi'o'i na gari shi ne a sayi Muhammad Fal bin Talib. Yace daga cikin misalin su akwai Muhammad Fal bin Talib yace yace yasir lahu maulahu jami'al madalibi yassarahu ke to ina gani yassarahu yassara lahu maulahu ubangiji ya sawwace masa jami'al madalibi dukkan abin da yake nema shau yayi addu'a ma shau Muhammadu wato sayyidi Muhammad al-Fal bin Dalib yace wa man fi ma'anahu yace da wanda yake ma'anansa ma'ana karan irinsa da wanda suka biyo kasa min kullu madlubin wa dalibi Allah ya sare musu dukkan abin nema da kuma abin da da mai neman ɗalibi shi mai neman da abin da yake neman duk Allah ya sauke musu komai mu ma Allah ya mana haka amin shi yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gaisuwan Allah da rahman sa tabbata gare ku da albarkatocin sa yace bayan haka bayan wannan gaisuwan yalil ilam yace ga wani sanarwa muhimmi yana biyo bayan sa bi shi likitabikum yace da cewa wasiƙan ku ta zo gare ni yawancin wannan wasiƙun dama abin da ake kama faɗa ne a kalmar turanci shine reply reply shine mutum ya ma wasiƙa kamar masa da abin da yake tambayan ka ko ya turo maka yake neman bayani gare shi da show ya ce to yawancin wasiƙun show reply ne za ka ga yana mai da wasu a amsa ne a bisa wasu tambayoyi da aka masa ko wasu abu da aka nabba da shi ko kuma wasu wasiƙun kuma a'a shi ne ya tura da su kitabukum aziz yace wasiƙan ku wanda take al-aiz al-aiz wanda take mafi ɗaukaka wa idabukum salim da zancen ku wanda take kubucicciyar zance al-auzal wanda take takaitacciya amma tana ɗauke da ma'anoni da yawa yace faritu bikum shibran yace nayi farin ciki da ku tabbas wa bi ahwalikum saniya yace da kuma halunku wanda take ne ne wanda halunku wanda take madaukakiyan hali ina ko mai haske ina farin ciki da ita adaraha Allah fawqa ma nuhibbu bi jayi khairil bariyati shibran yace Allah ya ƙara gudanar da halinku kyawa wannan Allah ya ƙara gudanar da ita sama da yadda muke so albarkin fiyayyen halitta a Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amin sai yace sunna inni usikum to ta ci dafa eh kullum maganar ce yace ni fa ina muku wasici in shi Ibrahim radiyallahu anhu ni ina ina muku wasici inni usikum ina muku wasici wa usi nafsi ina wasici makaina bidawamin nasihati lil abadi yace ga dawwamammiyan nasiha ga masoya duk inda suke wa basdir da'il afu yace abin da nake muku wasu nan shine dawwamar da nasiha ga 'yan uwa masoya bi dawamin nasihati lil ahbabi dawwamar da nasiha ga masoya duk yanda muke mar da ɗan uwa na wani abin da bai dace ba mu masa nasiha ta yanda ya dace ko mu faɗa mu wanda suka isa su gaya mana in kuma mun kai mu faɗa mu faɗa ta yanda ya dace wa bas izai afu yace ina muku nasiha kuma da shimfiɗa mayafin yafiya aikin kenan mayafin yafiya an kullu zulali ga dukkan wani zaniya wa husni zanni billahi da kuma wato duk wani zaniya ne zaniya shi ne zaniya kamasa kamasa asiya afwa in shi wa husni zanni billahi da kuma kyakkyawan zato wa Allah wa bi ibadihi da kuma bayinsa abinda ake nema kenan gare mu kamar yadda annabi ya faɗa khaslatani laysa fawqahuma shay'un min alkhair abubuwa guda biyu babu sama da suna alkhair husnul zanni billahi kikkiawan zato wa Allah wa husnul zanni bi ibadillahi da kikkiawan zato wa bayin Allah wannan shine Shehu Ibrahim abin da yake dora mutane kullum haka Shehu Tijjani haka sufaye kuma gaba ɗaya haka kuma karantarwar manzon Allah yake shi ne kaji hadisi annabi yana ce kada ku dinga kawo min labari masahabbaina abin da yake mara daɗi ji annabi yace na fi so kowa in fito ina kallonsa da zuciya wantakkiya laifin ma an kayan da Allah ya kwama asiri ba a so a faɗa haka shehu haka ake son rufe asiri wa bayan Allah a ƙaƙƙila shehu Ibrahim ya ce an ce inna shay'an in shay'an al'aqada fi la isma alayka fihi inna shay'a inna shay'a inna shay'an haƙiƙa wani abu wanda al'aɗa'u fihi wanda akwai kure a cikinsa aka ce la isma alaika fihi babu laifi gare ka a cikinsa wasawabu fihi dacewa a cikinsa ajaru ajaru kamilu khairin min sawabi la ajar fihi aka ce al'amarin da akwai kuskure cikinsa wanda babu laifi kai a gare ka ga aikata wannan laifin ma'ana babu hannunta a cikin aikata wannan laifi din aka ce dacewa a cikin wannan abun wa sawabu fi ajrun kamilu khairin min sawabi la ajr fi wanda an ce dacewa a cikin abun wato abun da akwai kuskure a cikin sa wanda ba laifi amma ba laifi a kanka a cikin abun to dacewa a cikin abun kuma aka ce akwai lada wasu fi ajiru dacewa a cikinsa kuma akwai lada to ya fi abin da kuma hairun ya fi min sawabin la fi ya fi dace wanda ba lada cikinsa an gane aikin da akwai kuskure a cikinsa wanda amma kuskuren da layin fa babu laifinka babu laifi gare ka amma kuma in aka dace a cikin abun akwai lada to ya fi aikin da ya fi aikin da akwai dacewa amma ba ladacinsa an gane magana to Allah ya samu cikin imani wal khadau fi kuma ismu ya kuma aikin da kuskure a cikinsa kuma in aka yi kuskure akwai laifi wato aikin da akwai kuskure a cikinsa amma in aka dace akwai lada to ya fi aikin da akwai lada a cikinsa wanda kuma in aka yi kuskure akwai laifi bayin Allah ke da sai ce fal awwalu na farko zannuka bil khairi yace na farko zatanka da alkhairi bi asika ma dan uwanka in lam yakun in ma bai zamo ba kama zananta kaman yanda kake zato to la yasma alayka babu linki a kanka to ka ji magana kenan ana warware mana shine aikin da akwai kuskure a cikin sa akwai kuma lada a cikin sa to ya fi aikin da akwai lada a cikin sa amma in aka yi kuskure kuma laifi za a samu shine ma'anan na farko din shine kayi zato wanda akwai kuskure a cikinsa amma ba laifi a kanka shine kyakkyawan ka zato bawan Allah an ce wannan bawan Allah ne ka masa kyakkyawan zato an gane eh wato zato zaton da yake cikinsa ya fi abin da bayi wato bayi ce so shine na farko in kayi zato mutum alkhairi ya zo an samu ba haka bane ne laifinka babu to kuma aikin da akwai lada a cikin sa amma akwai kuskure kuma da laifi shine mutum ne ka gan shi na mummunan aiki a to baje mu je shi Ibrahim da warware da kansa yace illam yakun kama gananta a wasani na biyu kuma zannuka su'i bi afika mummunan zatanka ga dan uwanka illam yakun in kuma bai zama shi mutumin na da mummunan zato ba kama gananta kamar yadda kai ka zato to a cinta kai laifi wa in kana kama zananta in kuma ya zamo kamar yadda kai kai zato to fala ajra fi zalika babu babu wani lada da za a baka an fahimci magana ramji ne sufaye mai sauki ne kuma dan siririn bukatar lura kai zato mutum mummunan zato ai zato na alkhairi sai aka same shi ba haka ba menene laifinka baka da laifi an gane to in ma zomo ba ba ma haka ba shine sai kayi da kayi masa zato na farko sai bai zamo illa ne kun kama zananta la isma alayka babu laifi kaman a cikin ka wa in kana kama zananta in kuma ka masa zato na alkhairi sai zamo ba haka ba babu ka da wani laifi to in ya zama kuma haka ne zaton da ka masa bana alkhairi kana da lada to sai kai mummunan zato kuma wa mutum wanda kana ganin mutum zato a wannan mutumin da ganin sa mutumin banza ne kaza kaza kaza sai kuma aka samu ba haka bane ya kake da shi laifi to shine ka zama mai kyakkyawan zato wa Allah ka zama mai kyakkyawan zato kuma wa bayin Allah yabda wa annal fata nafhatul qudusiyya wa in kana kama zananta to fala ajra fi zalika in kuma ya zamo kamar yadda sai zato cewa ya tabbata mutum banzan ne to baka da wani fala ajra fi zalika babu ne lada cikin haka to yace bai da annal fata nafhatul qudusiyya yace yayin da budi na fatahi da Allah yake hura mai tsarki daga zuciyar bayin Allah annal fata haƙiƙa bu wato budi nafhatun qudusiyatu wato hura ne na tsarki daga fadan Allah tajzubu qalbal abdi ita hura daga fadan Allah tana jin zuciyan bawa ila hadarat ila hadarat zuwa ga fadan Allah in baki al mujahada idan ya dawwama akan kokarin dora ta akan abin Allah in mutum na ƙoƙarin ɗora ransa akan bin Allah yana ƙoƙarin ɗora ta to wani nafha shine hura na ma'ana za ta zo ta ja zuciyarsa nan zuwa ga fadan Allah subhanahu wataala in baki alal mujahada in ya dawama akan wannan haka yawwa wata tahiri da kuma tsarkake ransa amin raza'ilul akhlaqi ga barin wato munanan ɗabi'o'i wanda Allah bai yarda da shi ba in mutum yana kokarin jawo ransa ga barin yin wannan yana tsarkake zuciyarsa ga kyakkyawan zato wa Allah da bayan Allah da hana kuma kansa mummunan aiki to Allah zai kawo wannan nafha qudusiyya din mai tsarki ta zo ta ja ransa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai waye gari ya zama cikakken wali raza'il akhlaqi sakan wal awdai yuwa ga munanan ɗabi'o'i sakana wanda ta nutsu a zuciyarsa to Allah zai cire shi da gabar in yana nisantar irin wannan wal awal adari wal adari da kuma tashi irin na zuciya ta koma nan ta koma nan wayar da ila zalali sai ya koma ya koma zuwa ga duhu wa yasiru kamar ra'a kamar ra'a fil manami shay'an yuhibbuhu wa sayqaza sai mutum ya koma zuwa ga duhu ya zamo kamar mutumin da ya ga abu ne a cikin bacci wanda yana san wannan abu wasu ta yi kaza sai kuma ya farka ka ga abu kana cikin sansa kazam sai kuma ka farka daga bacci ka in zama sar a wayi gari ya koma ya zama na Allah wala ba asa bi hijr kullu man yurid al intifa'a shau yace babu laifi da yin gargadi ma duk wanda yake nufin amfana min ga yaye surrori ba laifi a masa tsawa ya daina yaye surrorin Allah fa kashf asaru rububiyya yaye surrori na Allah shine wannan irin magana na sufaye din an gane in bainal mahjubina tsakanin mahjubai wanda ba san ina aka dosa ba yace ashaddu inda Allah min al-harami tsananin laifin sa a gurin Allah ya fi aikata haram wa kullu muqami hijabun alama dunu kowane muqami mutum yaje to hijabi ne matsayin da yake akan muqamin da ke bayan wannan ma'ana kullun ci gaba ake so kai in kana ganin ka kai wani matsayi a gurin Allah to halaran da ke gabanka matsoyoyi da suke gaba da kai wanda baka isa ba wanda suke wannan matsayin su suna kallon ka kai mahjubi kaman an kike ka ne a guri daya ba kama san ina aka dosa ba wali haza shi Ibrahim yace su da haka la na takallam mu ba ma magana nanu muridan fi halihi yace la na takallamu nanu muridan fi halihi bi mahadari adi wala nadkuru maqaman bayna yadi man kamma sha sha man man shamma ra'i hakan illa ne bulugu shi Ibrahim yace su da haka mu la na takallam nanu mu ba ma magana murida mu muna masu hidi bi halihi da halin da mutum yake bi mahadari adin a gaban wani ba ma magana a gaban wani wanda bai kan san ina aka dosa ba ko matsayinsa bai kai abin da za a faɗa din ba ko da ya sani ba ma magana a gabansa wala nazkuru maqaman ba ma ba mu kiran wani matsayi bayne dai man shamma ra'ayi hasan wani a gaban wanda ya sheki ƙanshin fadan mato matsayi a gurin Allah illam yablughu in dai bai kai wannan matsayin ba to ba ma wannan magana a gabansa kowa muna zama da shi ne gwargwadon halinsa da annan man shamma ra'ayi hatan ahadiya wanda ya sheki kanshin fadan ahadiya ta Allah kadaitaka ta Allah shine ma'arifa lan yasma'a bi maqami baya jin wata maqami illa wadda ahu sai ya kira yi wannan matsayi din cewa shi ya kai wannan matsayi wa zanna sai yayi zatan annahu mutahaqqiqun bihi sai zatan shi ya kai wannan matsayi kaji ma a yi maganan wata matsayi ma a gaban mutum in bai kai wannan matsayin ba to nan gaba wata zai ta tunani zai ta tunani daga zaran ya ga wasu alamomi ya zaton ya kai wannan matsayin ne na fa bayan Allah na gaskiya ma fa kenan shi ba yake yasa ba mu magana a gaban mutumin ko da halifan mu ne wanda bai kai wata matsayi da take gabansa ba to ba mu magana da shi akan wannan kar wata rai ya zaton ya kai wannan matsayin alhali bai kai har sai in ya isa wajen tukunna wa iyyakum shawi na hare ku wa isha'i sirri da yaɗa sirri rigar adi ga wanda yake ba mu abutan sirrin ba wal wajibu katmul asrari abin da yake wajibi shine boye surori wa tsari shari'atin nabiyil muhtari da kuma bayyana shari'an annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake tsarkakaccen tsarkakacce abin tsarkakewa to yan uwa da innan daga cikin wannan wasiƙa da mu kwana wasiƙa ta goma sha takwas in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu rana ya ce insha Allah ko wannan lokaci ko da daddare insha Allah sabon karatu na goma sha hudu zai zo muku abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan ya kuma bamu ikon aiki da shi abinda kuma muka yi kuskure Allah ya ce mu saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma maulan mu Ibrahim Allah ya kara masa karama maulan mu Tijani Allah ya kara masa karama maulan mu Ahmad Abdul Fatih bai tara mana wannan littafi Allah ya kara masa karama sauran sadatin mu shehunan ma Allah ya kara masa karama masu ɗaukan karatu sai umar libya sai musa libya sai di zaraddini fultuwa najeriya kenan allah ya ƙara musu albarka da duk wanda suke sauraron mu da duk wanda suke sa hannu su shiyarin kowa allah ya biya bukatansa albarkan annabi muhammadu albarkan shau tijani albarkan shau ibrahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أبوكمكم ɗan'uwanku masoyinku برهان الدين ابن شيخ محمد الأمين bauchi malam goje Najeriya da ke ce da ku subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin